بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala na yabo gare shi da ya haɗa mu a wannan safiya ta lahadi biyar ga watan rabi'in al'akhir a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida na hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne ashirin da biyar ga watan ɗaya a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a lissafin miladiya a ci gaba da karatunmu na rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin ar-rahiq al-maktum za mu tashi yau marhala ta uku wato mataki na uku kuma na ƙarshe a sirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi da abin da malamin ya samu suna almarhalatu thalitha وهي آخر مرحلة من مراحل حياة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم to ita ce marhala ko mataki na ƙarshe daga cikin matakan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tumathilu النتائج التي أثمرتها دعوته الإسلامية بعد جهاد طويل وعناء ومتاعب وقلاقل وفتن واضطرابات ومعارك وحروب دامية واجهتها طيلة بضعة, بضعة وعشرين عاما wato wannan mataki da za mu shiga na uku yace yana misaltar abinda da'awar manzan Allah sallallahu Alaihi ta musulunci dinnan ta haifar da shi shine asmarata ta samar da shi na sakamako ma'ana sakamakon abinda aka yi na shekara ashirin da wani abu dinnan na rayuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta da'awa ba'da jihadin tsawili bayan wato jihadi mai tsawo da aka daɗe ana yi wa ana'in da kuma wahala wa mata'ib duk dai da wahala ma'ana su ɗaya abinda mutum ya gaji wato shan wahalhalu dai wa qalaqila da damuwa ta zuci wa fitan da fitinu wa tirabatin da rashin natsuwa guri guda wa ma'arika da yaƙe-yaƙe wa hurubin shi ne ma dai da yaƙe-yaƙe damiya masu jini ma'ana waɗanda aka zub da jini a ciki wajahatha wanda wannan da'awar ta fuskance su qilata bid'atin wa 20 am har tsawon shekara 20 da wani abu yace wa kana fathu makkata ma'ana abinda zamu zo mu ji a dunkule a wannan larabcin duk da ya sa mana mai tsawo yana gaya mana ne cewa wannan mataki na uku da za mu shiga yanzu na ba da labarin rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar result za mu ji sakamako za mu ji na wannan shekaru ashirin da wani abu da aka yi ana gogayya ana gwagwarmaya daban-daban a kan da'awar addinin musulunci wani shine a dunkule yace wa kana fathu makkata kuma buɗin makka cin nasarar da aka yi aka buɗe makka ta koma ƙarƙashin musulunci huwa a'zama fathin shine mafi girman fathu wato budi da aka samu hasala alaihi almuslimun fi hadhihi al'awam wanda musulmi suka samu a wannan shekaru taghayyara li ajlihi majra al-ayyam gudanuwar rayuwar mutane da kwanaki ma gaba ɗaya sai da suka canza sakamakon wannan fatu makka da aka yi wa tahawwala bihi jawul arab yanayin yadda rayuwar larabawa take gaba ɗaya da wannan yaƙi ko buɗe maka da aka yi duk ta canza ya juya ya zama wani abu shine ta hawwala faqad kana al-fathu haddan fasilan wannan buɗe na maka da aka yi wato wata iyaka ce da ta rabe baina al-muddati sabiqati alaihi wa ma wa baina ma ba'dahu tsakanin fagen da aka samu mai yawa da ya gabata da kuma abin da ya zo baya ma'ana kamar a ce sabon faifai sabon tarihi aka bude da cin nasara akan makka ma'ana ya zama wani iya wata iyaka ce da ta rabe abin da ya gabata da kuma sabon abin da zai zo yace fa inna quraishan domin ku su quraishawa kanat fi nazar al-arab humata dini wa ansarihi wa humata dini wa ansarahu su quraishawa a ganin larabawa yadda larabawa suke ganin su a idan larabawa sauran larabawa suna ɗaukar quraishawa su ne masu kiyaye addini ma'ana aikinsu ne da masu kare addini kuma su ne mataimaka addini wal arabu fi zalika taba'un lahu sauran larabawa masu bin su ne in ce an ce al'arab ana nufin sauran larabawa tunda su ba ƙureshin larabawa ne amma abin da yake faɗa dai a nan shine abin da aka sani na al'ada a rayuwar ɗan adam a wancan lokaci to duk abin da ƙureshawa suke yi sauran mutane shi suke koyi to yau ga ƙureshawa sun koma musulunci kaga kenan me zai faru sai yasa ya ce fakudu'u ƙureshin don haka risinawar da ƙureshawa suka yi suka karɓi addinin musulunci يعتبر القضاء الأخير على الدين الوثني في جزيرة العرب أنا ɗauka sa a matsayin shi ne gamawa ta ƙarshe da kisa na ƙarshe wanda aka yi wa bautar gumaka a ƙasar larabawa baki ɗaya tunda dai har ƙurashawa sun karɓi addinin musulunci to bautar gunki kuma daga nan ta ƙare wa yumkinu an nuqassima hadhihi al-marhalata ila safhatayn yace za mu iya raba wannan mataki da za mu shiga na rayuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zuwa bangare biyu shafi biyu da yake ya kuzancin shafi na yankun faifai in gama da wannan fage sai kuma wani faifan daban na farko yace safhatul mujahadati wal qital faifan da ke magana akan gogayya da yaƙe-yaƙe ko gwagwarmaya da yaƙe-yaƙe na biyu safhatu tasabuqi shu'ubi wal qaba'il ila i'tinaqil islam rige-rigen da kasashe kasashe da kabilu kabilu suke yi wajen karbar addinin musulunci da rungumarsa wannan shine mataki na biyu to sai ce wa hatani safhatani wannan fage guda biyu ko abin nan faifai guda biyu mutalasiqatani a haɗe suke da juna a ɗamfare da juna tanawabata fi hadhihi marhala ɗaya na bin ɗaya shine tanawabata wannan ta zo bayan wannan wa waqa'at kullu wahidatin minhuma khilal al-ukhra kowace ɗaya ta faru ne a cikin ɗayar ma'ana lokacin da ake cikin wannan kuma ɗayar ma tana faruwa shine tanawubi yau a samu wannan da yake da alaka da wancan fefan ko kuma a samu wannan wanda ke da alaka da wancan fefan ma'ana dai haka suke tafiya kusan tare ana samun wannan ana samun wannan ga yakin ga cin nasarar ga wannan kuma karbar musuluncin da za'a sannan daga ƙarshe gefe ɗaya zai fi ƙarfi shi yasa ce illa an nakhtarna fi tartibil wad'i sai dai wato a jerin da muka zaba jerin da muka zaba abin da muka zaba a jerin abin da ya auku wato abin da ya auku an na'tiya ala dhikri kullin min as-safhatayn abin da muka zaba shine zamu zo da ambatan kowanne daga cikin wannan faifai guda biyu mutamayyizatan anil ukhra kowace tana daban a ware daga ɗaya ma'ana yadda abun ya auku a tsarinsa a waƙi'ance a hargitse suke gaba ɗaya waɗannan abubuwan yau an ci nasara a nan gobe an yi yaƙi to amma shi ya ce abin da zai a nan zai bambance kowace daban-daban a tsarin yadda zai jeran littafinsa wa nazaran ila anna safhatal qitali kuma don lura da cewa faifan da ya shafi yaƙe-yaƙe alsaqu bima madha ya fi dacewa da abin da ya gabata sai ce wa aktsaru munasabatan kuma shi yafi dai dacewa yafi yawan dacewa min al-ukhra daga ɗaya qaddamnaha fi tartibi zamu gabatar da abin da ya shafi yaƙi mu ƙare da shi sannan kuma sai mu kawo sauran zancen da haka ba yana ba tartibi ne lalle zama na tarihin abun ba amma dai zai kawo maka saboda ya bambance maka fagen gwagwarmaya a ƙari da shi sannan sai a yi fagen a yi fagen sakamakon da aka samu da karɓar musulunci da ƙabilu suka yi Allah ta kun gane wannan ma'ana abubuwa guda biyu ne a rayuwar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a wannan matakin da zamu shiga akwai guntun yaƙe-yaƙe da aka karasa bayan nan kuma sai ƙabilun larabawa suka yi ta zuwa suna karɓar addinin musulunci to duk da cewa wannan ɗin ba wai lalle daga bayan ya zo ba ana cikin wannan yakin ne wasu suna karɓar musulunci amma sai ya zaɓi bari ya ware ya gama da harkar yaƙi ya gama da abin nan hunai sai a yi tabuk sannan kuma sai a yi zancen amal wufud amal wufud shine dama lokacin da kabilun larabawa suke ta zuwa da wakilansu suna karɓar addinin musulunci Allah sa kun gane me yake so yayi ba lallai ya zama cewa tartibin tarihin haka yazo wani gurin wurin kuma bai saba wa dai tartibin tarihi din ba kuma da zamu zo mu dan haka abin da zamu fara da shi yanzu shine ghazwatu hunay yakin hunay to tafiya tana tafowa malam yake cewa inna fatha makkata budin maka da akai da cin nasarar maka da faduwar maka karkashin musulunci ja'a aqiba darbatin khatifatin shadaha laha al-arab wato wannan buɗi na maka ya zo ne a bayan wani bugu khatifa wanda ba zato ba tsammani wato wani hari ne ne kamar ka ce ba a zace shi ba shine khatif abin da yake haka a fusge ya zo ma'anan khatif kenan kamar kyaftawar ido shi yasa yace shadaha lahal arab larabawa sun rude sakamakon wannan shine shadaha shadaha bi ma'ana indahasha inda hasha wata hayyara ma'anarsa kenan ma'ana larabawa su da kansu sun rude sun rikice ba su san yadda wannan abu ya auku ba haka kawai sai suka waye gari qurayshawa ko abce makka ta koma karkashin addinin musulunci wa buzitat alqaba'il almujawira bil amr alwaqi'i kuma kabilu da suke alaka ko suke kusa suke makautaka da su waɗannan ƙasashe ko kabilu na larabawa na qurayshawa aka mamaye su aka shammace su bil amri da wannan lamari alwaqi da ya auku haka kawai kabilun da suke kewaye da maka sai suka wayi gari ai wannan jagorar taku yau lamari ya canza mata ya kwabe ta fita daga yanayin shugabancinta ta koma kuma wani abu daban musulunci ya rinjaye ta wani abu ne kawai haka aka wayi gari a cikinsa shine ma'anan wannan bughitat daga bagtatan abu ya zo ba zato ba tsammani su aka yi wa abin nan ba zaton su ne su kabilun da suke makotaka da ƙurashawa yace allazi lam yumkin laha an tadfa'ahu wani abu ne wanda ba ta da ikon ta tunkuɗe shi haka kawai abin ya auko musu walidhalika lam tamtani an al-istislam illa ba'd al-qaba'il ash-sharisati yace shi yasa babu wata kabila da ta ƙi ta miƙa wuya sai wasu ‘yan kaɗan daga cikin ƙabilu masu zafi su ne a sharisa waɗanda sun saba da kawai a yi yaƙi ‘yan ta kife in aka ce insan sharis mutumin da yake da zafi wajen yaƙi mai zafin nama mai kaifi shi ne abin da ake mai sharis alƙawiyya waɗanda suke masu ƙarfi almutaghatrisa masu kuma ƙoƙarin rinjayar wasu da ƙarfi ma'ana masu mamaya su hau kan kowa su rinjaye shi shine tagatros kamar abin da za a ce shugabanni masu zalunci misali suna yi ana ce masa gatrasa a hau kanka da karfi ba yadda za ka yi shine ma'anar gatrasa yace wa fi muqaddimatiha daga cikin waɗanda za a fara ambata a wannan sunaye na kabilu waɗanda suke masu karsashi da karfin da ba za su iya miƙa wuya da wuri ba akwai butunu hawazin wa faqif wasu ƙananan kabilu na hawazin da kuma thaqif thaqif sune mutanen ta'if da zaka ji an ce wani al-thaqafi wajtama'at ilaiha nasr to akwai kabilan nasr wa jusham wa sa'd ibn bakr wa nasun min bani hilal waɗannan kabilu da kabilan nasr da jusham da kabilan sa'd ibn bakr da kuma wasu mutane daga cikin banu hilal istama'at ilaiha sai suka tattaru suka haɗu tare da hawazin da thaqif kun ga an samu nawa kenan ga hawazi ga faqif ga kuma nasr da jusham da sa'ad ibn bakar da kuma wasu daga banu hilal mun gane wannan yace wa kulluha duka waɗannan nasu min hilalin din min bani hilal dukkan su min qais ailan daga kabilan babbar kabila da ake ce ma qais ailan duka yace ra'at hadhihi al-butun waɗannan bangarori na kabilu an ce batun wani yanki na kabila shi ake ce ma batin akwai batin akwai fakhid mun karanta can a baya lokacin da muke zancen kabilun larabawa aiko kuma dai ya sha maimaituwa ta ce ra'at hadhihi al-butun min nafsiha izzan wa ana fatan waɗannan kabilu su suna ganin suna da buwaya da ji da kan da ba za su iya sallamawa ba in an ce anafa shine mutum mai ji da kansa shine ma'anar anafa mutum sahibu anafa mutum mai ji da kai shi an kira jiji da kai da wannan sunan saboda galibi mai ji da kai yana daga hancinsa mu ko ko ba haka yana daga hanci sama to shi yasa ake kiran ji da kai ana kiransa anafa da hamza ne ba ainun ba to sai suke ganin su suna da ji da kansu da wani karfi da buwaya an tuqatila hadha ko an tuqabila hadha al-intisara bil khudu wannan irin cin nasarar da musulmi suka samu su wannan kabilin suke ganin sun yi karfi sun fi karfin a ce sun tinkare shi shine tuqabila hadha al-intisar wannan cin nasarar na musulmi su tinkare shi bil khudu'i na su mi kauya su tunkare shi da mi kauya ma'ana su karba su ma su bi kamar yadda sauran kabilu na Qurayshawa suka bi suka ga su dai ba za su bi ba dole sai an yaki fastama'at ila malik ibn auf sai suka tattaru zuwa ga malik ibn auf an-nasri shugaban kabilar nasr wa qarrarat al-masira ila harbi al-muslimin suka yanke hukunci cewa ai za su je su yaki musulmi kun ga dai zaune bata kare ba ga wata tsokanar za ta zo to masirul aduwi wa nuzuluhu bi awtas yanzu nan abin da zai gaya mana shine yadda su abokan gaba suka taho kuma da zangon da suka yi a wani wadi da ake kira autas wadi autas walamma ajma alqa'id al'am yayin da shugaban babban kwamandan yaƙi nasu wato malik ibn auf an-nasri kenan yayin da ajma al-masira ila harb al-muslimin ya yanke shawara ajma nan ana nufin yanke shawara ya yanke shawara cewa za a fita yaƙi don a yaƙi musulmi saqa ma'an nasi amwalahum wa nisa'ahum wa abna'ahu sai tattaro da dukiyar mutane baki daya da matansu da ƴaƴansu gaba daya duk aka fito za a tafi yaƙi fasara hatta nazala bi autas ya taho ya taho har ya zango a autas menene autas da shi yake ce mana yace wa huwa wadin fi dari hawazin wani kwari ne mun san dai me ake nufi da wadi kwari babba da ke tsakanin dutse da dutse to a wannan autas din yana nan a wani wuri ana ce masa dare hawazin inda kabilan su hawazin din suke zaune bil qurbi min hunain a kusa da hunain hunain inda za a yi wannan yaki yace lakin wadi autas ghairu wadi hunain amma ya kamata ka sani wadin autas daban wadin hunain ma daban وهنين واد إلى جنب ذي المجاز shi hunain shi ma wani wadi ne kusa da zil majaz da ɗaya daga cikin kasuwanni da muka yi magana akan su can baya in ba kuma ta ba yace baina huwa baina makkata bid'ata ashara milan min jihati arafat tsakanin wurin da maka mil goma sha wani abu ne ta bangaren filin arfa daga filin arfa zuwa maka to gaba da arfa din nan ne inda ake ce ma wannan wato wuri wadin hunain ko filin hunain da nan ne aka yi wannan yaki kun gaba nisa sosai daga maka wanda duk ya je arfa ya san yadda filin yake da nisansa to a wannan area ne mil goma sha wani abu daga makka ana fahimta to sai sai mujarribul hurubi yughallitu ra'ay al-qa'idi wannan unwani ne malamin yasa saboda yana so ya bamu labarin wani tsoho daga cikin ƙabilun nan da suka fito don su yaƙi musulmi ya kuskurantar da ra'ayin shi shugaban wannan yaƙi din ma'ana shugaban wannan yaƙi wane ne malik ibn aufin an nasri ko to shi yana kun ga ra'ayinsa ya ɗebo da mata da 'ya'ya da dukiyoyi gaba ɗaya duk an fito yaƙi an ci karo da wani tsoho ƙwararre a wajen yaƙi shine mujarribu al-hurub an ce mujarrib mutumin da yake da experience sosai a yaƙi yughallitu yana kuskurantar da shi shugaban wannan yaƙi kamar yadda zamu zo mu ji tattaunawa da zasu yace walan ma nazala bi awtas yayin da shi Malik ibn Auf da jama'arsa da iyalansu da kowa da kowa suka yi zango a filin Autas istama ilaihi nasu sai mutane na kusa da wurin suka tattaru suka kewaye shi suka zo wa fihim daga cikin mutanen da suka zo akwai Durai ibn Simma sunansa kenan shi دوريد دن السمة وهو شيخ كبير dattijo ne tsoho ya girma sosai laisa fihi illa ra'ayuhu ba shi da komai da zai iya a yaƙi sai iya ra'ayin kawai shi da zai iya ba da shawara eh, wa ma'rifatihi bil harb da kuma iliminsa na yaki wa kana shuja'an mujarraba ko mujarriba da gwarzo ne kuma wanda yake da experience sosai ya iya yaki ma'ana ƙwararre ne ƙala duraidun sai shi wannan duraidun ya zo yake cewa shugaban yaƙi shi wane malik ibn aufi yace da shi bi ayi wadin antum a wannan waje kuka sauka kuka yi wannan zango ƙalu sai suka ce bi autas a wadin autas ga mu a cikinsa kana gani ƙala ni'ima majalul khayli ma dalla da shi a matsayin fili da fage inda doki zai ji daɗin tafiya mun gane shi ne abin da ke nufi majali fili inda doki zai ji daɗin takawa la haznun daras shi dai ba wuri ne maɗaukaki kuma sannan mai tauri ba haznun maɗaukaki ma'ana wanda yake sama-sama sannan kuma daras mai tauri wanda ke ɗauke da duwatsu shi ne ma'ana wannan gashi ya fassara muku a ƙasa ko alhazmu martafa min al-ardi shine abin da yake yayi sama yar jigawa jigawa kenan ad-dars kuma ardun biha hijaratun muhaddada wato ƙasa mai duwatsu mai wanda suke masu tsini ko masu kaifi da za su iya yankan mutum kaga wani abu za su yi daɗin ayyaki a kansu ba ko yawwa to sai ce ba irin wannan wurin bane ba mai tudu bane kuma mai duwatsu masu kaifi ko wala sahlun dahis kuma sannan ba wuri ne mai sauƙi mai taushi ba wanda za a ji daɗin takawa shine dahis mun gani shine ma lana min al-ardi wuri mai taushi abin da mai laushi lana daga layyin haka ya fasara ƙasa ko to mu koma sama sai ce ga yadda wannan ƙasa take sai ce mali asma'u ruga al-ba'iri amma kuma ya nake jin kukan raƙumi wa nuhaq al-hamiri da kukan jaki wa buka asabi da kukan jarirai wa fuga asha'i da kukan awaki da tumaki ya nake jin wannan bayan yaƙi kuka taho kun san a larabci ko sunan kukan kowanne abu daban yake ko to duk waɗannan su ne sunayensu in na raƙumi ne sunansa ruga na jaki sunansa nahiq shi ne ya ce nuhaq yawwa saboda galibin wazanin kukan ala wazni buka yake shi yasa ruga kun gani nuhaq shi yasa yasa shi haka amma ana ce masa nahiq sannan wa buka as-sabi wa fuga ash-sha'i kukan tumaki qalu sai suka ce da shi saqa malik ibn auf ma'an nasi ai shi shugaban tawagar ne malik ibn auf ya koro tare da mutane ya haɗo hadda mata shine nisa'ahu wa amwalahum da dukiyoyinsu wa abna'ahum har da ƴaƴansu baki ɗaya fada malikan sai shi tsoho duraidu ya kira maliku ko wa sa'alahu ya kira shi ya tambaye shi amma hamalahu ala zalika kai ko me me dauke ka me ya jawo ka kai wannan irin abu haka ka kwaso gari gaba ɗaya da dukiyoyi da ƴaƴa da mata duka taho da su wurin yaƙi me ya dauke ka kai wannan tunani فقال سيشي أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم نك منفاتا إتسي إنسا أباين دواني نمجي من ياكي تو أباين سا أقوي ما تسد أئنسا دا دوكي يرسا يدا زي لك أجي أزوشي يرسا دن يكاري سويكي ونن ياكي gonin abu wurin wasu mutane suna ɗauka wannan dabara ce da za ta ƙarfafa mutum zuciyarsa ba zai gudu ba ko wannan shi tunaninsa kenan faƙala sai shi duraidu ya ce ra'i ba'anin wallah wallahi kai mai kiwon tumaki ne kawai ba abin da ka sani sai kiwon tumaki kamar da masu sharhin wannan kalmar suka ce abin da yake nufi yana jahiltar da shi ne yana masa izgili ne ya wannan ai baka san komai ba sai kiwon tumaki shi ma na ra'i ba'an kuma kun san ra'i ba'an ya fi shan wahala akan ra'i ma'az ko saboda tunkiya ta fi wahalar lamari kuma idan mutum ya saba da ita ya fi ɗabi'antuwa da halinta ai don haka akwai zagi sosai a cikin abin kuma tunkiya kun san ta fi rashin basira yau to alamar rashin basirar ka ne wannan hulɗarka da tumaki kawai to sai ce wa hal yaruddul munhazima shay'un yanzu akwai wani abu da zai iya maida wanda ya juyo da gudu an koro shi a filin yaƙi akwai wani abu da zai gani har ya iya komawa ya ci gaba da yaƙi shine ma'anar wannan kalmar tunda ai an sa su ne yana nufin ya zo da waɗannan da mata da 'ya'ya dan su zama ƙarfin zuciya ga mutumin da ko da an koro shi zai gansu sai fasa sai koma ci gaba da yaƙi ko sai sai ai shi wanda aka koro shi aka fi ƙarfin sa a yaƙi ba abin da zai iya mai da shi in ya gudo to ya gudo yace innaha ai yadda lamarin yake ai inna sha'ana in kanat laka in wannan yaƙi ya zama lisalihika kai ka ci nasara to lam yanfa'aka illa rajulun bi sayfihi wa rumhihi in dai rana ta yi kyau kamar da bahaushe yake cewa shi kuma ko in rana ta yi ma kyau a irin wannan yaƙi to ba abin da zai ma amfani illa ka samu mutum namiji da takwabinsa da mashinsa a hannu wannan shine zai ma amfani mun fahimci wannan wa in kanat alayka in ku akan ka take ma'ana rana ta baci baka ci nasara ba to fudihta za a tona maka asiri ka ji kunya fi ahlika wa malika a gaban matan naka da ƴaƴan naka da dukiyar taka ba abin da zaka iya thumma sa'ala an ba'd al-butun wa ru'asa sannan sai ya tambaya dangane da wasu daga cikin kabilun da shugabannin su yace ina kabila kaza ina kabila kaza ina kabila kaza duk aka nuna masa thumma qala sannan sai yace ya maliku kai maliku innaka lam tasna' بتقديم بيضة حوازن إلى نهور الخيل شيئا إذا كجبا تدى جماعة حوازن بيضة لينا في جماعة القوم كم بمجنة جماعة القوم واتو كتبكو جبادين أصل قبيلة كذو كتفو دسو ياكي شيني كذو دا بيضة يو بيضة القوم أصلي على رفسي أنا نفن da filayensu da rigarsu to ka ɗauko rigar mutane da jama'ar gaba ɗaya ka gabatar da su ila nuhuril khairi zuwa ga wuyan abin nan dawaki to in kai haka baka gabatar da komai ba shine lam tasna shay'an baka aikata komai ba dan ka gabatar da waɗannan mutane dan a kashe su sai ce irfa'hum ila mumtani'i biladihim ka ɗauke su ka mai da su zuwa ga wuri mai wahala na ƙasarsu inda ba dama iya kai musu wa aliya'i qaumihim da kuma manya-manyan wuri masu tudu na cikin wuraren ƙasar da suke thumma alqis suba sannan ka ɗauki yara ala mutunil khayl ka dora akan dawaki ma'ana samari fa in kanat laka in rana ta ma kyau a wannan yaƙi lahiqa bika man wara'aka to wanda suke bayan ka za su zo su haɗu da kai wa in kanat alayka in ku an ci nasara akan ku alfaka zalika waɗancan za su zo su haɗu da kai shine alfaka alfahu ma'ana ya same shi yau alfa kadhalika wa qad ahrazta ahlaka wa malaka za su same ka cewa ka tattaro dukiyarka da iyalinka kun koma gida wannan dai dabara ce ta yaƙi yake bashi to me ya faru ya karba ko bai karba ba wannan asalin wannan kissar ibnu ishaq ya ruwaito ta ibnu ishaq muhammad ibnu ishaq ibnu yasar shugaban kowace ɗaya daga cikin shugabanni a harkar sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko to kuma shi mudallisi ne to amma malamai sun ce wannan riwayar tasa yayi sarraha tahdisi ya faɗi cewa haddathana mudallis ko in yace haddathana isnadin sa menene ana karɓa ko yau da haka wannan kissar a wurin malamai da suka yi aiki akan isnadin sun ce ta inganta sai ce walakin na malikan sai da shi malik alƙa'idul an shugaban yakin kwamandan baki ɗaya rafada hada talaba ya ƙi wannan shawara ƙa'ilan kai har ma yana cewa wallahi la af'alu kai bari in gaya maka wallahi ba zan karɓi wannan shawara ta ka cewa amme da 'ya'ya da mata da dukiyoyi amme da su kawai a yakin nan haka ba sai ce innaka qad kabirta wa kabura aqluka ka riga ka girma hankalinka ma ya tsufa ba wani abu da za ka iya mana yanzu ana cewa insan in mutum girman mutum ana ce masa kabira da kasaran ba'u amma idan wani abu ne gairu akai shi kuma ana ce masa kabura amin taba wannan zancen ko yau kamar da Allah madauki ke cewa kaburat kalimatan takhruju min afwahihim kun ga kaburat yau amma in mutum ne za a ce wane ya girma sai a ce kabira fulan ba za a ce kabura wane ba in dai mutum ne mai hankali don haka nan kun ga innaka qad kabirta wa kabura aqluka ka girma ka tsufa hankalinka ma ya tsufa ba abin da zai mana a nan guri sai ce wallahi la tuti'ani ko dai kai mun da'a ai nan la tuti'uni hawazin ko dai kabilan hawazin su yi mun da'a yanzu mu tafi kamar yadda na tsara au haka da ko au la attaki anna ala hadha sayf in ba haka ba zan caka wannan takobin a ƙasa in hau kansa in kwanta shine ma'anar attaki hatta ya kharuja min za'ri har sai ya fito ta gadan bayana ma'ana kenan ya kashe kansa ko su yi min da'a in ba haka ba in kashe kaina da takobi in ji shi ba to kusan ba musulunci ko me za a iya faɗi ko to sai ce ko dai ai min haka ko in haka wa kariha an yakuna li duraydin fi hadhikrun aw ra'yun kuma ya ki a ce ma'ana daga cikin babban abin da ya hana shi akwai hasada ya kyamaci a ce duraidu ne yake da ra'ayi a wannan mataki da za a ɗauka kaga ai tarihi zai zo a ambaci cewa duraidu shine ya bada shawara har akai kaza har akai kaza ko to shi ba so a ambace shi so yake shi a ambace shi a matsayin sa na shugaba kusa wannan yana daga cikin manyan manyan matsaloli ga dan adam musamman mai shugabanci yawa idan ya zama ba zai karbi shawara ba ta yiwu tasa shawara ta zama ita ce daidai ko amma idan la'alla ta wani ce wanda kila tafi tasa to in bai karba ba sakamako zai zo wanda ba kyau kuma sai ya ga shi asali ya za a yi ma a ce wani ya fi tunani akwai mutane da yawa da wannan cutar take damun su ba iya shugabanni ba akwai mutane a al'adance haka kawai wani ya kawo ma shawara sai ga to ai ni ma ya kamata a ce ne wannan tunanin dan me wani zai kawo ya san gaskiya ce amma ya ce shi ba zai dauka ba shi ma gwanda ya gwada nasa dan me in tarihi zai zo wata ran ana labari sai a ce dan wani ma akai ba dan ni ba saboda wannan sai ya rasa fa'idar da zai samu ta hankalin wani kuma ya shiga cikin wani abu da zai sa shi damuwa Allah tsare faqalu sai suka ce a ta'anaka a a karka kashe kanka mun yadda mun yadda mu je mun yi ma da'a faqala durayb sai durayb ya ce hadha yawmun to wannan wuni dai wuni ne wanda lam ashhaduhu ni dai ba za a yi da ni ba wa lam yafutuni kuma ba zai kufce mun ba to wani irin zance ne wannan ma'ana zan halittu wurin in koma gefe ina kallo shine ma'ana eh ba za a yi labarin ba ni ba amma kuma ba za a yi yakin da ni ba lam ashhadu ma'ana la uqatilu ma'akum sannan kuma amma ba zan tafi gida ba la aghibu anil majal ma'ana zan zama ina nan ake komai to shine har yayi waƙan sai yake cewa ya laitani fiha jaza akhubbu fiha wa adha aqudu watfa az-zama' كأنها شاة صدع yace ya laitani fi ha jaza ina ma ni saurayi ne a wannan yaƙi jaza ana nufin shab saurayi a hubbu fiha wa adha in yi tafiya ta da sauri sauri in rage a hankali duk nau'o'i guda biyu ne na tsarin tafiya ma'ana sunan tafiya in kana sassarfa shine ake ce masa khabab al khabab shine sassarfa yawwa shine ya zama cewa a hubbu ina tafiya sauri sauri wa adau kuma ina aje saurin ina tafiya a hankali ma'ana ina ma ni saurayi ne in yi kaza in yi kaza aqudu watfa az-zama ina shugab ina jawo ina jan ma'ana ina raidi ina kan doki dokin da yake watfa az-zama mai tsawon gashi shine watfa az-zama dokin da yake gashin sa mai tsawo gashin da ya fassara muku wannan kalmomin ko yau ga shi ne ce watfa azzama khailun tawilata sha'ri amma kuma nan ya bar shi haka a littafin larabci abin da suka fassara abin da ake nufi da wannan ba wai gashin wuya ake nufi ba gashin kafa inda daidai inda ake daure kafar doki da abin nan dinsa da baibayi yau inda ake daure da baibayi akwai inda wani gashi yakan dan yi tsawo ba kowane doki yake da wannan abun ba to wannan shi ake ce matsawilu zama ba kawai in aka bar maka shi haka tsawilu sha'ar zaka tsammaci na wannan na saman wuya ne ko to ba shi bane na kafa ne daidai inda ake daura da baibai to mu daidai zancen waka ne wannan ko sai ce a ƙudu wa fa'ad zama ya zama ina kan wani doki mai wannan wato ɗan dogon gashin na ƙafa ka annaha shatun sada kamar dai cewa wani shatin nan shatin ana nufin alwa'i shatin na dutse wato irin awakin nan waɗanda suke rayuwa akan dutse mutum ne masu ƙarfi amma kuma ita ma sada mutawassita mu'tadila wanda ba babba ba karama ba shine ma'anar sada wannan duk tsohon larabci ne wanda yan adabi za su fi son ko za su fi fahimtar sa ko wanda ya ji kalmar sai dan fassara ta ma'anan sada mutawassit shine mutawassit gashi ya fassara muku ko yace shay'un baina shay'aini min ayi nau'in kana duk wani abu da ke tsakanin abubuwa biyu shi ba babba ba ba dan kankani ba matsakaici kawai dai ka ce mene matsakaici shine mene sada to dai wannan wakensa yayi yana cewa ina ma shi ma saurayi ne ga doki yana tafiya yadda ya ga dama kuma ya rika jansa yadda yake so kamar tinkiya yake ja saboda saukin jan doki shi kenan abin da yake so ma'ana shi ma dan ayi da shi wannan yaƙi amma ina baba ya tsufa wasu har sun kawo ni abu ban sani ba ko kuskure suke a cikin wuraren da na leƙa na tarihin mutumin suna cewa ya shekara wajen ɗari da wani abu kaga ɗari da wani abu mai za a iya yi ba abin da za a iya yi to mu je dai Allah sa mun fahimci wannan gurin sai silahu istikshafil aduwi makami na binciken da gano su abokan gaba nan yana zancen masu kawo labarai yace waja'at ila malikin uyunun kana qad ba'athahum lil istikshafi 'anil muslimin sai wasu yan leƙen asiri suka zo sune uyun wanda dama can ya aike su domin su yi bincike su gano a makaman musulmi su gano yadda musulmi suke ma'ana an tura su dai leƙen asiri cikin musulmi ana fahimta to ga waɗannan mutane sun zo جاءت هذه العيون wannan yan leƙen asiri suka zo wa qad tafarraqat awsaluhum duk sun zo kansu a wato a rikice awsal jam'in wisl wisl shine bangaren jiki jam'in su shine awsal to in aka ce tafarraqat al awsal ana nufin duk sun birkice sun rikice saboda tsoro abinda ake nufi kenan ana ba ana nufin su zo a mace ba da inda a babballe suke ai kaga ba rai kenan don ana wato larabci ne na adabi abinda ake nufi sun dawo a tsorace su waɗannan yan leƙen asirin qala wailakum sai ce kai kai can ku ma sha'anukum me ya same ku na kanku haka duk a birkice qalu sai suka ce ra'ayna rijalan bidan ala khayl bulk yace ai mun ga wasu mazaje ne farare akan wasu dawaki dawakin kuma gwaraza mun yi wannan kalmar a baya can lokacin yakin badar in ba ku manta ba dawakin da mala'iku suka yi amfani da su yauwa to sai ce mun ga wasu mutane ne nan su ma mala'ikun ne suka tsare su a hanya Allah madaukaki ya nuna musu mala'iku sun zo su kare musulmi to da sai gansu kun ga dole ku a razana a firgita sai ce wallahi ma tamasakna an asabana ma tara wallahi mun kasa rike kanmu shi yasa har wannan abun ya same mu duk muka rikice muka birkice ga mu a tsorace to wannan iya abin da ya auku kenan duk da yake shi ma gutsure shi yayi ya fi haka abin da ya auku a wurin ya yi musu maganganu marasa daɗi suka ce in ko za ka tura wasu ka je ka tura mu dai ba za mu koma ba to sai abin nan silahin istikshafi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makamin leƙen asiri kuma ta bangaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya aiko nasa masu leƙen asirin cikin waɗannan mutane su kafirai yace wa naqalat al akhbar ila rasulillah wa nuqilat al akhbar ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam aka ciro labarai daga manzon zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi masiri al adu cewa fa ga abokan gabanin suna tahowa fa ba'atha aba hadrada al aslami sai ya aiki abu hadrad al aslami wa amarahu an yadkhula fi an-nas yace in ka je ka shiga cikin waɗannan mutane kafirai fa yuqimu fihim ya zauna a cikin su hatta ya'lama ilmahu ai ya samu ilimin su ya san ilimin su thumma ya'tihi bi khabarihim sannan ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da labarin waɗannan bayin Allah menene ya gudana fa fa'ala ya je ya aikata haka shi ma nan ya gutsure kissar da ya dawo ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin sayyidina Umar na wurin Umar yace ƙarya kake wannan labarin ba haka yake ba shine yake cewa manzon Allah sallallahu kaga Umar ya ƙarya ta ni ce wallahi in in aka ce ni ko ƙarya ne to shi ma ko zai ƙarya ta gaskiya shi na sallallahu alaihi wasallam ce ba haka bane ku bar zancen الرسول صلى الله عليه وسلم يغادر مكة إلى هنيه sannan sai labarin fitar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Hune wannan yakin a jerin sa bayan fatuhu Makka ne mubasharatan don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai da ya koma Madina ba a'a a nan daga Makkan aka fita aka tafi wannan yaki kun gane wannan abu to sai sai wa fi yawmi sabti ranar asabar as-sadis min shahri shawwal wannan daga cikin kokarin da wannan bawan Allah yake a littafinsa yana komawa zuwa ga tarihi ya tantance makaran da abu ya faru sauran malamai galibi sukan kawo kawai a watan ne ko wasu 'yan kwanaki sai idan an akwai tabbatacciyar riwaya akan haka shi ko kan kwalkwalo ya je ya samu riwayoyin da suka faɗi wannan koda a ibnu ishaq shi bai ambata ba in galibi na ibnu ishaq yake bi amma yana sassabawa to sai ce ran shi daga wata na shawwal شهر شوال سنة ثمان أشكرة تتقص غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم آه مكة من زال صلى الله عليه وسلم مكة وكان ذلك اليوم التاسع عشر من يوم هو اليوم التاسع عشر من يوم دخوله في مكة wannan ranar shine wuninsa ko ranarsa ta goma sha tara da shigowarsa makka ashe shigowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makka da cin maka da yaƙi da aka ci ta da nasara mai aka ya zamna a nan maka sai dai kwana goma sha tara aka fita yakin hunai muna fahimta kharaja fi nai ashara alfan ya fita shi da mutum dubu goma sha biyu ba a taɓa tafiya yaƙi da wannan adadin ba har zuwa wannan lokacin dai ma'ana duk yaƙe-yaƙen baya ba su taɓa kaiwa wannan adadin ba sai adadin da zai zo nan gaba minal musulmi daga cikin musulmi asharatu alaf mimman kanu kharaju ma'ahu li fathi makkah mutum dubu goma suna wanda suka fito tare da shi a zuwa fato makka wanda ya fito da su daga madina wanda suka kukunna wuta kowa guda dubu goma kowa tasa daban ko ai ba manta ba wa alfani mutum dubu biyu kuma min ahli makkata daga mutanen makka wa aktharuhum hadithu ahdin bil islam mafi yawan su sabon musulunta ne su wannan mutum dubu biyu daba an dama haka ne واستعار من صفوان بن أمية النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلو مئة درع سلكي سلكي har guda ɗari bi adatiha kowanne da kayan aikinsa aka haɗo masa shi daga safwan ibn umayya mun san ya musulunta yau to kafin wannan a lokacin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika a aro masa aka aro masa wasta'mala ala makkata attab ibn usayd annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora attab ibnu usayd ya zama shine shugaba a makka kuma kuma ta kuma yana cikin shugabannin makka dama mun yi wannan zancen har muka yi zancen daga cikin hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya bashi shugabancin makka lokacin da aka fita yakin hune ai ba kuma ta ba ko yawa tunda dama idan mutum yana kan wani mataki na shugabanci sai aka zo aka fi karfin sa aka kwace kasarsa to idan za a tafi a samu shugaba akan wannan mutanen ai don a samu ƙarin cin ra'ayin mutanen ma sai a bar shi da shugabancinsa to shine sai dora shi a matsayin mai kula da garin maka ya zauna ya yi maka kowannan ai ta ƙara masa ƙarfi sai sai walan ma kana ashiyatun walan ma kana ashiyatu kana ta mace a nan yayin da dare yayi yammaci yayi ja a faris sai ga wani mahayi فقال يتي إني طلعت جبل كذا وكذا نينا هو كان دوسي وان دوسي كذا دوسي كذا دوسي كذا نا هو كان دوسي فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم sai gani ga kabilan hawazin kaco kan ɗinsu shi ne ma'anan alabakar ce abihi wani shi ma larabci ne ma'anarsa ka a fito kwai da kwarkwata in ji bahaushe ko shi ne ma'ana ana cewa an bakarati abihim ana cewa ala bakarati abihim to yace sai ga kabilan hawazin baki ɗayan su bi zu'unihim wa na'amihim wa sha'ihim zu'un jam'in dha'ina ma'ana imra'a mace mai tafiya bi bu'unihim da matansu wa na'amihim da raƙumansu wa sha'ihim da awakinsu da tumakinsu istama'u ila hunain sun tattaru a hunain fatabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi murmushi wa qala yace tilka ghanimatul muslimina gadan insha Allah wannan abin da kace ka gano kuwa insha Allah ita ce ganimar musulmi gobe din nan Allah ya kai mu wa taqawwa lil hirasati tilka al-laylata Anas ibn Abi Marthad al-Ghanawi Anas dan Abu Marthad al-Ghanawi yayi tadawuyi ya bada kansa yayi balantiya yayi balantiya kenan ko a matsayin shine zai zama mai yaki ma'anin mai gadi zai rika zagayawa yana gadi kun san ana yaki dole ana bukatar masu gadi gadin kuma ba ma'anarsa ka samu wani daki ka rika kwana a ciki ba irin gadin mu ne yanzu ma'anar gadi ka hau doki kana zagayawa mayaka ta kowane bangare ana lura ta ina za a iya biyo muku ta ina za a iya biyo muku to wannan anas ibn abi marfad al-ghanawi shine wanda yayi wannan wato balanciya ga wannan yaki abin nan gadi yace wa fi tariqihim ila hunain akan hanyar su ta tafiya hunain din nan tsakanin maka da hunain ra'au sidratan azimatan sai suka ga wata bishiya ta magariya babba khadra a koriya yuqalu laha ana kiranta zata anwati zatu anwati wannan dukun karanta shi a kitabut tauhid ko yau sai to yau mun zo kan kissar zatu anwati akan hanyar sai suka ga gurin zata anwati ana kiranta zatu anwati saboda mushrikai sukan rataye ta kubbansu a wannan magariya icen magariya din kuma suna zagayawa suna tsawafi suna bauta a wurin suna ɗaukar wurin ajiye asiri ne in ka ajiye abunka ba mai taɓa maka to sannan ce kanat kanat arabu ko larabawa sun kasance tu'alliqu alaiha aslihatahum gashi suna rataye abin nan makamansu wa yadhbahuna indaha suna yanke-yankensu na bauta wa ya kuma suna yin luzumi suna ibada shine itikafi in an ce a kafa bi ma'ana lazima ka lazimci wuri kana bauta faƙala ba'adu a halil jaishi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai wasu daga cikin mutanen wannan runduna da ake tafe da su suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kun ga wannan ita ce hikimar da ya sa da ta sa ya faɗa mana mutum dubu biyu daga cikin mutanen maka sabon musulunta kun gane kun ga sabon musulunta yau gaba ɗaya ba su kai kwana goma sha tara a musulunci ba kun ga ai ba mamaki idan sun yi wannan abin da za a zo a ci wannan shine asalin kissa to sai yake cewa suka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwatin ka sanya mana wannan irin bishiya mu ma mu samu wadda za mu rika irin wannan bauta kamar yadda ƙuraisha wannan suke da wannan ma'ana tun da su yanzu musulmi da suka ɗauka wannan ba tasu ba to amma su ma an musu tasu kaga sun ɗauka a musulunci ma ana wannan abu saboda rashin sanin musulunci faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allahu akbar qultum wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse da wanda numfashi da kuma rayuwar Muhammadu take hannunsa wallahi kuntum abinda kuka faɗa kun faɗi magana ne kamar qala qaumu Musa kamar yadda mutanen annabi Musa suka gaya masa da suka ce ij'alna ilahan kama lahum aliha ka sanya mana abun bauta kamar yadda su ma suke da abun bauta yayin da suka gama su bautar wani wanda ba Allah ba kuma wannan ya nuna kishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga bangaren tauhidi a janibin tauhidi babu mujamala ba sassautawa lalle ne a bayyana wa mutane babu bautar kowa sai Allah suna faɗin wannan duk rarrashinsa sai da ya gaya musu wannan ai maganar na da kuka faɗa ta yi kama da maganar banu isra'ila ga abin da suka ce wa annabi musa qala sai ce innakum qaumun tajhalun ai ku mutane ne marasa ilimi ko jahilai ko masu wauta eh dan jahal dai yana zuwa da wannan ma'ana sai ce inna hassanan ai da ma haka abin yake hanyoyi ne shine hassanan la tarkabanna sanana man kana qablakum haka sai kun bi kun hau kun bi tafarkin waɗanda suka zo gabanin ku kun bi irin abin da suka aikata kun aikata abin da suka aikata to shine faɗi wannan wannan kuma sanannen dai hadisi ne a tirmidhi ya rawaito shi a cikin kitabul fitan bab la tarkabanna sanana man kana qablakum to sai ce wa qad kana ba'dhum qala nazaran ila kafratil jayshi to ana cikin wannan tafiya haka dai kai hakuri haka yake kawo mana abubuwa a gutsutsure ba kisa ɗaya ke ɗaukowa sai ya kai ta har ƙarshe ba wannan iya abin da ya gudana kenan sannan bayan nan ana cikin tafiya an samu wasu daga cikin waɗanda suke cikin tawagar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma zahirin hadisin zai nuna mana daga cikin tsofin musulmi ne ba daga cikin mutanen maka bane mai wannan magana da zamu ji wani daga cikin su yana cewa lan nughlaba al-yawma lan nughlaba al-yawma a yau dinnan ba za a ci nasara akan mu ba ma'ana a yau ba za a ci nasara a kanmu ba a wata riwayar lan nughlaba al-yawma min qillatin abin ne ba a yambata kenan a yau ba za a ci nasara a kanmu saboda wai ba mu da yawa ba yau muna da yawa to shine wannan abin da Allah madaukaki ke nufi kenan id a'jabatkum kafaratukum ai ranar hunaini wannan shi zamu zo mu ji insha Allah mu darasin mu na gaba yadda abin ya gudana da kuma irin wahalar da aka sha sakamakon wannan kalma shi yasa anan yake cewa wa qad kana shaqqa zalika ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan kalma da manzo Allah sallallahu alaihi wani ya faɗa ta yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nauyi bai ji dadin ta ba kun ga saboda me saboda an shiga filin kuma alfahari yanzu mun yi yawa za mu ce ba za a fi karfin mu ba to annabi sallallahu alaihi wasallam kuma baya son a samu alfahari a cikin lamarin musulmi da ka duk yawan ku kada ku rika alfahari da yawa cewa in dai maganar adadi ne to ba za a ci karfin mu ba to yana jin wannan kalma ransa bai daɗi ba sai kuma da Allah ya jarrabe su ko sakamakon wannan kalma ɗin za mu zo kuma mu ji irin abin da ya faru sannan daga baya kuma abin ya zo ya miƙe aka ci nasara bi idin Allah ta'ala kamar da abin zai za mu zo mu ji shi insha Allah ina ga sai mu tsaya nan ɗin ko za mu tashi ne ke cewa aljaishul islami yubaghatu birrumati wal muhajimin yadda aka yi wa musulmi bazata da harbi da abubuwa makamancin wannan da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare mana al'amura mai kara mana ilimi mai amfani Allah subhanahu wa ta'ala kara taimakon addinin musulunci a ko'ina Allah taimaki musulmi ya tsare su da rayukansu da jininsu da dukiyarsu da iyalinsu da kuma dukkan abin da suka sa a gaban su na alheri Allah bar mu cikin zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa Allah kuma ya ba mu asan junanmu da haɗin kai dukkan abin da zai jawo ya wargaza mana zamantakewar mu ta alheri muna fata Allah mu duke kade Allah subhanahu ta'ala ya kawo lamuran da ake tinkara na siyasa su zo su kare ba tare da tashin hankali ba Allah ba mu kaunar junan mu ya sa wato san junan mu ya fi karfin dukkan wani ra'ayi da muke da shi da zai iya jawo mu samu rashin kwanciyar hankali Allah subhanahu ta'ala kuma ya kara mana nutsuwa ya tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum assalam na'am bismillah na'am eh eh nan duk maka duk madina ba kafiri har yau duk wanda ka gani a maka da madina a yau din nan da can baya tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba mutumin da aka san shi a matsayin kafiri ka fahimci abin da in an sani to ba shi baya wurin za a kore shi da akwai ungoyi daban a can gefen bayan gari a bangaren da ba cikin harami yake ba to anan za ka samu amma duk inda ke eriyar cikin harami ne ka san cikin madinan makan da madina akwai hima da aka zazzagaye akwai alamomi na daga nan zuwa nan kamar da wanda ya je haji zai ga filin arfa ko an sa nan arafa start here haka nan filin mina to haka iyakokin harami a makka haka suke kuma iyakokin harami a madina ka tuna min wani labari wata rana wani kirista mutumin lebanon yake gaya wa wani mutumi washi yana ma'aikaci ne a wani asibiti a madina asibitin yana nan bayan jami'a asibitin malik fahad to shi asibitin ba a cikin harami yake ba ya fita daga ariyar harami don haka akwai ma'aikata 'yan nas kiristoci wasu ma 'yan kasashe daban-daban wata nan a area a unguwar da suke zaune kuma ana ce mata jur can gefen dai har yanzu wata nan kawai sai ya sami tunda dama ba mutum yana tafe ba tsare shi za a yi ana cewa kawo mu ga ko a takardarka da sauransu akan yi wannan din amma ba sosai ba idan mutum ya ji natsuwa wata ran kawai sai ya gwada ya shigo bas daga jur ya taho harami kirista ne kuma shi ma yasa jallabiya komai ba yadda za a gane shi har ya zo shi ke bada labari daga ba ya ce har ya zo ya shiga abin nan wurin masu ziyara wurin kabarin manzo Allah sallallahu alaihi daga baya yake bada labari yau na ga kabarin annabin ku saboda me yayi shigar badda bami kaga wannan wannan maka asalin shi ne dan ba a gane shi ba yau wannan baya nufin babu ko ba sa shigowa a sace amma a ilmance a ce wannan gashi an san shi ba musulmi bane babu yau Allah ya kyauta barakallahu fikum muna wannan ya tana kuma har yanzu mu yi ta addu'a ga sarkin wannan ƙasa mai albarka sarkin saudi arabia sarki abdullahi bin abdulaziz da allah maɗauki karɓi ransa shekaran jiya muna fata allah maɗauki gafarta masa allah ya sa shi cikin yan aljanna waɗanda allah swt zai ni'imtar da su abin da yawa addinin musulunci na taimako da aiki mai ƙarfi da riƙe irin wannan ƙasa da suke taimako addinin musulunci allah swt ya saka masa da alheri wanda kuma ya karba a hannunsa kanin su salman allah subhanahu ta'ala ya ba shi aikin damar yin aikin da ya dace ya kuma ƙara taimakon su duk abin da yake haɗin kai ne allah ya ba su tashin hankali allah kaɗe su mu ma ya kaɗe mu ya kaɗe mana shi allah subhanahu ta'ala ya ƙara tabbatar da su akan yin abin da yake shine daidai da taimakon addinin musulunci wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad